لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الاشتراك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو أصبر شابيو قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu haihuwa annabi Isa alaihi salamu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون to alhamdulillah har yanzu dai muna a cikin suratul ankabut wadda muka kwana akan aya ta goma sha uku wadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu kafirai masu yin tutiya da alfahari cewa kada a bi alƙur'ani kada a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ma an je tashin alkiyama su sun yadda za su iya ɗaukar zunubinsu na ƙin bin Allah da annabi kuma wanda ma suka bi su za su ɗauki zunubansu Allah subhanahu wataala ya ce to tunda haka ne shikenan lallai ne za su ɗauki nauyin zunubinsu da kuma wani nauyin zunubi na hana bin mutane gaskiya da kuma nauyin zunubin mutanen da suka ƙi bin gaskiyar kuma Allah ce lallai za a tambaye su ranar kiyama game da abubuwan da suka zamo suna aikatawa bayan wannan sai Allah subhanahu wataala domin ya lallashi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin miyagun maganganun da kafirai suke gaya mashi sai Allah ya ɗauko kissa annabi Nuhu alaihi salamu don ya lallashi manzo Allah ya nuna mai duk abin da aka yi mai yi haƙuri don annabawan da suka gabace su an masu fiye da irin wannan sun haƙura. Wata rana, manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi kaso. da ya kasan dukiya ya gama raba shi bai samu komai ba kawai sai wani daga cikin munafikai he koma gefe yana cewa ai wannan kasan dai ba a yi na Allah ba wannan kasan ba dan Allah aka yi shi ba a nemi yadda Allah cike shi ba annabi fa ya kasan sai shi kenan wani sahabi ya taso ya gaya ma annabi ya rasulullah wane ga abin da yake cewa fuskan manzon Allah ta canza ran shi ya baci to amma maimakon ya hukunci sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya ji dan dan uwana annabi Musa domin an cutar da shi da abin da yake wannan yayi hakuri ni ma na yi hakuri to da haka Allah yana kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kissa annabawa ba dan wani abu ba domin ya zama cewa ya lallashi zuciyar shi da abubuwan da ake mashi to sai Allah subhanahu wataala ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kissa annabi nuhu saboda annabi nuhu yana da wasu mukamai wa'inda wa'innan mukaman nashi a cikin annabawa ma ba kowa ke da su ba na farko a annabi nuhu alaihi salam in dai manzo ne wanda za a aika wajen wasu mutane to shine manzon Allah na farko duk annabawan da suka gabace su kowa ka wani an mai umarni ne ya kira kanshi da iyalan shi kuma annabi Adam ya kira kanshi da iyalan shi dan shi annabi Shi'isu ya kira kanshi da iyalan shi ne annabi Idrisu ya kira kanshi da iyalan shi amma dai manzo wanda za a ce tai wajen mutane ka kira su zuwa ga Allah annabi Nuhu alayhi salam shine annabin farko bayan nan kuma annabi Nuhu alayhi salam duk a annabawa baki daya babu annabin da ya shekarun shi domin akwai malaman ma da suke cewa ya shekara 1400 haka nan kuma annabi Nuhu alayhi salam babu wani annabi wanda ya dade yana kiran mutane zuwa ga Allah kamar annabi Nuhu domin nan gaba za ka ji Allah ya gaya mana cewa ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah. To shi annabi Nuhu alaihi salamu ɗin nan akwai saɓani wajen menene ma hakikanin sunan shi. Dan an ce wannan Nuhu ɗin ba shi bane sunan shi laƙabi ne. Abin da yasa ake ce mai wannan Nuhu ɗin malamai sun ce fuska biyu ce. Fuskar farko wata rana ne annabi Nuhu ya zo zai wuce. sai ga wani dan wani dan kwikwiyan kare haka kuma makaho yana kafa ganniya ya buga nan ya buga nan sai annabi annabi nuhu ya kalle shi ce ma aqaba khalqillah kai wannan halitta Allah da muni take ai yana riya baki kawai sai ga jibril ya sai ce Allah ne ya aiko ni wajen ka yanzu har matsayin ka ya kai din halitta halitta ka rinka wulakan ta abin da ya faɗa kenan kuma kare karan ma makaho amma da yake su hasanatul abrar sayiatul muqarrabina abinda mutanen kirki za su yi to na kusa da Allah idan suka yi shi zuwan tayi a ba su lada wannan ko sai ai masa bulala yanda misalin yake kamar yanzu ne sai a zo gidan mai kuɗi yana raba zakka mutane sai su ta shiga ana ba su to sai aka samu babban ɗan mai kuɗin shi ma ya biyo layi ya zo yana sa a bashi wannan zakka Allah an san zakka laihi ne amma bai wulakanta gidansu ba to annabawa idan suka yi wani abu wanda kai in ka yi lada za a baka su in suka yi a tuhuye su to shikenan an ce annabi nuhu ya je ya ta kuka ya ta kuka shi yasa ma daga nan sai Allah ya canza mai suna sai in Allah zai kira sai ce ya nuhu ya kai ne ajiyar zuciya saboda tsoron Allah dalilin nuhu kenan a wasu kuma malaman suka ce a nuhu din nan suna ne na ya nace yana kiran mutane zuwa ga Allah kusan shekara dubu shi yasa Allah ke ce mai ya kai ne nacewa a wajen wa'azi to da wannan sunan nashi no suna ne na laƙabi amma an ce sunan shi wanda mahaifin shi ya sa mai sakan ma'ana natsuwa sakan natsuwa to da ya girma ya girma ya tashi da shari'a sai Allah subhanahu wataala ya ce mashi Abdushakur wasu malaman kuma suka ce a'a sunan da Allah ya fara gaya mai Abdul Gaffar bawan mai yawan gafara saboda me duk mutanen shi lokacin bautar kuma kafiki shi kuma shine ya fara komawa ga Allah ya tuba ga Allah sai Allah ya ce to na sa maka suna bawan mai yawan gafara kuwa dan matso ne don su samu gun zama to shikenan daga nan kuma ya tafi ya tafi yana ta taraki a cikin Allah yana ta taraki a cikin Allah sai kuma Allah ya ƙara canza mai suna ya sanya mai suna Abdushakur innahu kana abdan shakuran Abdushakur saboda an ce dalilin wannan sunan a cikin shekara 950 din nan da yana kiran mutane zuwa ga Allah sai da ya zama annabi nuhu alayhi salam zai wahala ai sati guda ba ai mai duka an sumar da shi ba amma da ya farko daga suman nan sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai Allah ya ce wa tunda ka gode mu je ka ci gaba da kiran su ya rasa ran shi amma an dawo mai da ran shine Allah ya ce mai innahu kana abdan shakura annabi nuhu alayhi salam tsakanin shi da annabi adamu alayhi salam saboda tsakanin shi da annabi adamu akwai wajen mutum ya kai goma an ce daga randa aka saukar da annabi Nuhu daga aljanna ai annabi Adamu daga aljanna da haihuwa annabi Nuhu tsakaninsa akwai shekara 1845 wasu malaman suka ce da yake sabanin lissafi na fita a 1642 amma dai kowanne ne an dai hawa shekara 1500 tsakanin saukar da annabi Adamu daga aljanna da haihuwa annabi Nuhu alaihi salam kuma shi annabi nuhun alayhi salam kamar da ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah wannan kadai shekarun wa'azi ne kuma sai da ya shekara arba'in tukun Allah ya aiko shi akwai ma kaman Abdullahi bin Abbas an rawaci hadisi da gojin shi ce ai annabi Adamu ba a aike shi ba ma sai da ya shekara ɗari biyu tukunna to wanda suka ce shekarar shi ɗari biyu idan ka haɗa da shekara ɗari tara da hamsin za ka samu shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin aka ce kuma ya shekara sittin bayan ruwan tsufa na tukunye wa fati kaga za ka samu shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da goma to da dai akwai dai saɓanin a haihuwa a annabi nuhu alaihi salam da kuma dai sauran abubuwa kuma shi annabi nuhu nan alaihi salam an ce tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi sallama daga wafatin annabi Nuhu alayhi salam zuwa haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai shekara 395 tsakanin su haka nan kuma annabi Nuhu shi ma duk a cikin jaziratul arab din nan ne fa aka yi shi wannan dai tsibirin larabawa ya rayu bayan ya gama rayuwar shi an ce ya yayi wafati yanzu haka kabarin shi yana a cikin ƙasar Sham a wani gari da ake ce Makara har yanzu kabarin shi na nan ana zuwa ziyara kuma kabari ne mai tsawo da an ce tsawon annabi nuhu alayhi salam ya kai zara'i 56 haka haka su 56 domin shi annabi adamu haka zara'in shi 60 ne tsawon shekara 60 amma tun daga annabi adamu duk karni ana ragewa duk karni ana rage zara'i daya da haka ana ganin tsakanin shi da annabi adamu ya kai wajen karni uku shi yasa ya zama tsawon shi 56 ne Allah ya ƙara musu kusanci ya ƙara musu yadda. Kuma annabi Nuhu alaihi salam da ya iske mutanen shi sai iske suna bautar gumaka ne guda hudu. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwan wa la yagusa wa yauqa wa nasr. Wasu malaman sun ce gunki ɗaya ne ke da suna biyu sun ce a kuma kowanne gunki ne mai zaman kanshi. da haka gumaka ne wanda mutanen zamanin suke bauta mawa su lokacin ba wani wanda ya ware ya ce shi ne Allah kamar yadda fir'auna ya ko yadda namaruze ko yadda wani daga cikin a'a wannan su kawai bautar su gumaka ake bauta mawa wannan guda hudun su ne manya-manyan gumakan da ake amfani da su kuma kowa na da nashi a gida wasu na da na gado wasu na da nasu da suka sassaka wasu na da wanda suka tara kuɗi suka siyo haka dai suke rayuwarsu da aka annabi annabi nuhu alayhi salam yazo yace shi wannan bautar gumaka abatta abatta kamar yanzu ne fa wani mutum yazo ma musulmi yace su daina jin qur'ani sai kaga ya nemi babban aiki to haka su suke jin gumakan nan kaman qur'ani da haka sai ya zama a Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya dinga kira ya dinga kira ya dinga kira ya dinga kira amma tsawon shekara 950 din nan kwata-kwata mutanen da suka yi imani da annabi Nuhu maza da mata yara da manya mutum 82 mutum 82 kaga mu ko yanzu a Ramalan din nan kada yaya musulunta da fiye da mutum 82 a gonwa amma shi iyakar al'ummar kenan mutum tamanin da biyu ko ranar kiyama iya jama'an shi kenan ka san ko zaka samu malamin addinin da ya musuluntar da fiye da mutum tamanin da biyu shi yasa manzo Allah yake cewa ulama ya ummati ka anbiya bani Isra'il annabi nuhu duka mutum 82 amma yanzu aka samu malamin addini wani guda ɗaya ya musuluntar da mutum fiye da dubu kamar shi wa Ibrahim radiyallahu anhu akwai rana ɗaya sai da ya musuluntar da mutum dubu hudu da wani abu rana ɗaya to kaga yanzu in ka haɗa mutanen annabi Nuhu da mutanen Shehu Ibrahim ai kaga ba za a kwatanta misalin ba so kuma duk wannan abubuwan da annabi Nuhu alaihi salamu yayi Allah subhanahu wataala sai mai wasu abubuwa na girmamawa guda biyu an ce abu na farko da Allah ya mai na girmamawa idan ka ɗauko alƙur'ani a cikin ne suratul baqara babu suna annabi nuhu ko ɗaya amma daga suratul ali imrana in dai akwai wata sura wadda aka kawo sunan wani annabi to sai ka samu sunan annabi nuhu da haka annabi nuhu alayhi salam Allah ya kira sunan shi tun daga suratul baqara har ya zuwa suratul nuh sai da ya kira sunan annabi nuhu sau 50 wa ila nuhi nuhun nuhun inna arsalna nuhan irin su irin su na karshe shine wa qala nuhu rabbi la tuzir al ardi lil kafirin diyara shine na karshe da haka Allah ya girmama shi da wannan bayan wannan kuma Allah subhanahu wataala ya girmama annabi nuhu ana ce mashi abul bashir sani uban mutane na biyu domin da annabi adamu ya wafaci aka yi ruwan tufana duk mutanen duniya sun kare duk wanda ka gani yanzu ƴaƴan annabi nuhu ne yana da ƴaƴa guda uku wanda wannan ƴaƴa guda uku su suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa suka yi ta haihuwa su ne suka haifar da duniya akwai hamu akwai samu akwai yaƙi su wanda hamun nan shine kakanmu baƙaƙen fata haka nan kuma Allah ya mai wata baiwa an ce saboda shi ne yafi kowane annabi tsawon wa'azi yafi kowane annabi tsawon shekaru to ranar kiyama shine mutum na biyu da zai fara tashin akai tashin kiyama daga manzon Allah ya tashi sai annabi ne shine zai fara tashi da haka Allah ya girmama annabi nuhu da darajoji masu yawan gaske saboda irin wahalhalu da ya sha wajen kiran mutane zuwa ga Allah to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa ya rasulullah wala qad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa ka sani fa mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa wajen mutanen shi da aka aiki annabi nuhu fala bi safihim alf sanatin sai ya zauna a cikin su shekara dubu illa 50 ama sai dai babu shekara 50 to anan malaman tafsiri suka ce to me yasa alqur'ani yayin ƙarin bayani tukun ya sauke ya shekara dubu sai ce illa 50 sai kuma ba 50 to me hikima wannan 50 din an gane ba 50 sai malaman tafsiri suka ce a'a nan gun wani tunatarwa ne da Allah yake mu annabi nuhu an ce lokacin da Allah ya halitta annabi Nuhu sai Allah ya ce wa annabi Nuhu ya Nuhu zan raya ka shekara dubu yace Allah a wannan gidan na wahala Allah ya ce kwarai kuwa yace Allah tunda ka ce ga ɗana kan zaka hayar zaka ban ɗakan ana a rage hamsin a bashi lokacin ba a yi mai bisharar sauran 'ya'yan ba ce dubu ta mun yawa to shine duk lokacin da Allah zai faɗi zaman shi kadai yana wa'azi sai ya tuna mai waccan dubun to ga wa'azi kadai ya shekara 950 gashi ya shekara 40 aka aiko shi a cikin dubu zaurana goma to shi yasa Allah subhanahu wataala dan ya cika mai shekara dubun shi ta wa'azi sai ya zama da agamo azum mai da ƙara shekara 60 aka ɗauki wacce 40 aka yi mai tukuci 20 ya zama dai wa'azi kaɗai ya shekara dubu yana wa'azi, Allah ya ƙara mashi kusanci. Allah subhanahu wa ta'ala ce, Illa hamsin na aman sai dai shekara hamsin, ba aka zaho mu tufan, ƙarshe sai tufana ya kama mutanen annabi Nuhu, wa mu zalimuna suna masu zalimtar kawunan. Wannan ruwan tufan, Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ya ta kiran mutane suratul nur ta gaya mana qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wala yaziduhum da'i illa jura ga yanan da Allah ya ta gaya mana a cikin sura da annabi nuhu ya zo yana wa'azi bayan cin mutunci da abubuwa da suka dinga yi wa annabi nuhu tsawon lokaci ya kai annabi nuhu ya ce Allah jikina ya rauni wa'azin nan mutane sun ansa kuma gashi kayi alƙawalin cewa duk annabin da ya mutu kafin mutanen shi su mutu to za su samu rahamarka to mutanen nan tun da san kibinka Allah ban son su samu rahama ina son ka halakar da su to shikenan sai Allah subhanahu wataala ya ce mu annabi nuhu to yanzu tun da sun ki ne maka alƙawari zan halakar da su da ruwan tufana amma kai hakuri zan ɗauki wata shekara arba'in ina saukan musu da bala'o'i. Don haka kai kuma yanzu ga wasu itatuwa nan ka je ka tuka su a bakin ruwa. Sai Allah ya bashi wasu itatuwa wanda za su iya fidda falanki da jirgi. Sai Allah ya saukan musu jini. Kawai duk in mutum ya ɗauki ruwa zai sha ga ya zama jini. Suka yi zogon annabi Nuhu suka yi ta tuba, suka yi ta tuba. Allah ya janye. Allah ya saukan musu da fara, ko ina fara ta cika, ko mutum magana yake kawai sai ji fara ta cika baki shi dole shi. In mutum ya cika kwano da abinci kawai sai ga fara ta cika shi. In ka sa hannu aljihu ka ɗebo kuɗi fara. Suka zo gun annabi nu ya roƙi Allah ya janye musu. Suka ci gaba da kafirci. Allah subhanahu wataala ya saukan musu da kwaɗi. kwaɗi suka mamaye gari ko ina kwaɗi ne kawai wannan abin awon lokaci suka je suka tuba Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu haka dai Allah ya taimaka musu bala'o'i kala-kala a cikin shekara arba'in amma fa wannan abin in sun tuba gun annabi Nuhu alaihi salam maimakon su daina bautar gumaka da Allah ya yi sai su koma bautar gunki to an ta haka an ta haka sai ya zama cutar da Allah ya saukan masa ta ƙarshe bayan shekara talatin da wani abu sai Allah ya saukan masa da kwarfata da ƙazuwa a ciki akwai kwarfata amma an yaye ta sai aka saukan masa da ƙazuwa duk gayinka duk wankanka kawai ka yi ƙazuwa a yan san ƙazuwa ko irin wanda da almajirai ke yi saboda dauɗa yanzu ai mafi yawa dai ba a yi to shikenan ana cikin wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Nuhu to lokacin halakar da mutanen nan yayi amma zan halakar da su ne da ruwa zan mamaye duniya baki ɗayanta da ruwa abin da nake so da kai ka je wancan itace da suka shekara arba'in da shuka ka je ka saro su ka yanka falankai ka kama yin kwalakwalo wanda za ka tsira da kai da mutanenka kuma shi annabi Nuhu ba kafinta ba Allah ya ce ka nemo guduma da kusa ka je ka cigaba da aiki kenan annabi Nuhu alaihi salam ya je kama saran itace to wannan itacen saran ice sai ya shagaltar da shi ga yin wa'azi a ce ina mai wa'azin nan ne Nuhu a ce yana nan yanzu ya koma kafinta to wa'azin bai ci ne a ce to a can dai sai a ce a ce ya nuhu ya aiki ya ce alhamdulillah to shi ma wannan ubangijin kai sa kai ce shi ya sa ni to ina maganar wa'azi ba ko ko dai wa'azin ya ƙara yi kafintanci kuma yanzu annabi nuhu dai ya banza da su yana ta ya gama yanka falankan shi ya gama komai sai ya zo wanda ka'idar jirgin ruwa ana yin shi ne a bakin ruwa da an gama sai a tura shi da yanzu kaman kayan kayi jirgin ruwa tsakiyar gari tuwa zai kai maka shi teku shi kuma sai ya zo tsakiyar gari cikin jama'a ya kama jirgin ruwa an ce wannan jirgin ruwan da annabi nuwa alaihi salamu yi tsawon shi a kwance kamu 60 ne tsawon shi a tsaye kamu 40 ne kuma ya mai gida uku ne akwai gidan farko akwai bene na biyu akwai bene na uku to shikenan yana nan da ya zo ya gama kwale-kwalen shi ya gama ko jirgin ruwa za a ci ya gama jirgin ruwan shi sai jiran lokacin musiba ya Allah ce je ka ci gaba da wa'azi su ko mutane yana mu mutane wa'azi su ko mutane sun shagaltu da ƙazuwa kowa neman maganin ƙazuwa kawai yake to saboda izgili kowa he ya toshe masan gidan shi ya suka dawo wannan jirgin na annabi nuhu nan ne masan gaba maza da mata kowa ya ji bayan gida kawai nan zai zo ya tsugo annabi nuhu ya kai kuka ga Allah shi Allah ka ce in yi jirgin nan kaga wulakancin da mutanen nan suka yi Allah shi ba komai za su wanke shi da kansu ana ta neman maganin kazuwa ana ta neman maganin kazuwa da Allah ya kawo abu ya zo gagab kawai rannan wani mutum ya je bayan gida kan bene kawai sai ya zami sai ya silmiyo kawai cikin bayan gida yi dama dama da bayan gida da daddare da aka yana zuwa gida da ya wanka da sai kawai sai jikin shi ya sukul kaman bai taɓa yau ya sunanta kazuwa to da aka yaje ya ɗebo ya kama mutanen gidan shi duk wanda ya shafa nan take sai ya warke sai aka dinga wani ya samu maganin kazuwa wani sai ne Allah ya mai kwatani kama ɗibar kashin su yana ba su suna tsaye suna wanke shi to kai da aka da haka dai asiri ya tonu to ai wannan jirgin dai na annabi nuhu wannan bayan gidan dai shine maganin kazuwa daga mutane aka yi ta zuwa ana ɗiba har ya kai ga an kwashe bayan gidan sai ko mutum ya sai da ruwa ya je ya wanke katako ya wanke ya wanke ɗebo wannan ruwan ya zo a sha a shafa sai da suka gama wanke jirgi tas jirgi ya tsare sai Allah subhanahu wataala ya ce to no don da kawaye gari kaji an ce a gindin obe inda ake gasa burodi kaji an ce ruwa yana bulbulowa daga nan to ka kira mutanenka duk wanda ya imani ka ce ya hau jirgi kuma ka yi shela duk dabbobin duniya ka kira su idan suka zo kowace dabba ka ɗau namiji da mace sauran duk wanda ka shafa za su makance su koma baya su ma wannan namiji da macen za a yi irin halittar su ne a gaba da aka da ya shela awakai dubbai suka zo kawai sai ya zaɓi rago da namiji sai abin na sauran yana taɓa kawai suka koma baya da gudu haka duk dabbobi ya masa kowanne ya zaɓi guda biyu mutanen gari suna nan ruwa a ƙobe to ai sai ruwa ya fara mamaye gari aka ji an gaya mafarki ce ku mai hanya da Allah cin ya hita wajen gari to sai ji ruwa ya zo idan kama kowa ya fara fatal-fatal cikin ruwa zuwa ce ruwa ya kawo gwiwa to da ruwa ya kawo gwiwa daidai gwiwa daidai musawan wannan jirgi kenan sai jirgi ya fara tangal-tangal a cikin ruwa zai ruwa shi kenan a cikin hikimar Allah a annabi Nuhu alaihi salam yana cikin wannan da yake Allah subhanahu wataala akwai hikima sai shedan shedan dai namu dinnan la'anatullahi alaihi da ma bai hau ba sai sai yazo ya ce manu to yau fa nuhu Allah ya ce ba wanda zai tsira he wanda ya shiga jirgin nan sai makamin in shiga na tuba na inda ne makakan ka na tuba annabi no ce ina ai duk wannan da za su halaka kai ka hana su halaka ka ce ku halaka ta so shikenan annabi nuhu na ta shigar da dabbobi yana ta shigar da dabbobi sai jaki aka shigar da namijin kawai sai shi dan ya je daidai dubara matar sai ya makalkalabin da ya riki ta yunkura za ta shigo ta kasa har so uku annabi no ce ta ce ba ni kaɗai ba ne ce ko da waye ku shigo ina shigowa kawai zai gidan ya ya samu gurin fakewa a jirgi annabi nuhu bai sani ba sai da jirgi ya fara tafiya ya gashe ta ce waye shigo da kai shi a jai ta fa ta ce maka ba ita kadai ba ce ka ce ko da waye ku shigo ai ni ne shikenan jirgi ya fara sama ya fara sama ya fara sama to lokacin da ya musawan ya fi tsawon wani ya kama kawai sai Allah ya ce masa mato ke ma sauko da ruwanki nan ƙasa yana bulbula yana feshi ƙasa kuma ta keci sama ta keci inna lamma tagal ma'u hamalnakum lidana tazkiratan wata iya uzunin wa'iya kenan to anan ne annabi nuhu yana bakin kofa yana ta kallon yanda mutane suke magowa cikin ruwa sai ga dan shi kana kasan tausayin uba da ba sai ya bune ya rakan ma'ana la ta kun kafiri ce dan da zo ka hau yana ya nuho sai jibril ya gitta sai ce kai da Allah bar ma sa'awi ila jabal ya asmini min al-ma' ku tafi ku ga dutse can zan je ashe can kuma mala'ika jibril ya aje wasu dakarun mala'iku wanda in ya zo gun za a shafa shi da ka sai ya kora shi ya nufi na yana tunanin dutse ne ashe ruwa ne mala'iku ki ƙara angulo shi yana zuwa aka cafkai aka ciki da shi daga nan Allah sai da ya mamaye duniyan nan baki ɗayanta da ruwa guri ɗaya ne bai ci ruwa ba shi ne tudun ka'aba a lokacin mala'iku sun yi fandishan ɗin shi annabi adamu ya zo ya yi ɗawafi abu annabawa su annabi idrisu su annabi shi'isu su mutawashihu su lamihu da sauransu duk sun zo sun kakannin annabi nuhu ne duk sun zo sun ɗawafi abu da aka sai da ruwa ya mamaye duniya baki ɗaya da ya mamaye duniyan nan gindin ka'aba ne kawai bai ci ruwa ba da annabi nuhu ya hau jirgin ne da suka yi wata shida suna tafiya Allah ya dauke musu bacci ya dauke musu yunwa ya dauke musu gajiya ya dauke musu duk wata damuwa su gani suke kamar yanzu da safe suka tashi za su sauka anjima idan aka wata shida bayan Allah ya dauke ruwa an halakar da komai na duniya annabi nuhu alaihi salam sai kuma jirgi yake yau ƙasa daidai inda jirgin zai sauka sai sauka akan wani dutse da ake ce mashi judi da Allah ke wasawa alal judi shi wannan judi din yanzu yana ƙasar Jordan anan ya sauka bayan ya sauka annabi nuhu alaihi salam ya buɗe kofa ya ga duniya ta yi labor sai ce to waye zai je ya sauka ya jiyo mana labarin ƙasa sai ya ce ma Gurab hankaka ya kare ko mana gaya labarin yake to shi kuma hankaka yana cin mushi da yazo duniya ya ga mushe baja baja sai ko ya koma ya gaya musu an dauke ruwa kawai ya shiga ya kama cin mushen shi kawai ya dawo ya dawo ya dawo annabi nuhu alaihi salam an ce zai kara aikin wani tsuntsun da ya aiko wannan tsuntsun wasu ma sun ce alhamama ce kan tabara ce ta zo ta sauka daidai gindin ka'aba sauka daidai gindin ka'aba sai tawafi ta koma ta gaya ma annabi nusu a ruwa ya ɗauke sai dai duniya mushe ya yawa daga na annabi nusu ya roƙi Allah Allah ya tsoro ta iska aka kwashe mushen baki ɗaya bayan an kwashe shi ko annabi nuhu daga kan wannan juji ɗin wannan jirgin ya tsaya annabi nuhu ya gangaro da dukkan mutane kuma aka watsa a wannan duniya da aka watsa wannan duniyar sai Allah ya kashe kuma mutane ba wanda ya saura sai annabi Nuhu da Quraysh su ne suka fara da wannan duniya shi yasa ake ce mashi Abul Bashar Sani Allah ya kara mashi kusanci wannan jirgin sai da ya kawo sai da bai gama karewa ba aka daina ganin shi ƙasa na cinye shi ƙasa na rufe shi har sai da aka zo shekarar da aka haifi manzo Allah da haka ko nan ba a ji shekara 20 ba a nan yankin an je cikin kwakule-kwakulen da ake an kwakulo wasu falankai na daga wannan jirgin wannan jirgin kuma bai rutse ba yana da haka har yanzu yana na akwai falankan shi a gidajen tarihi idan mutum na yawon duniya zai iya gani kuma shi wannan icca da Allah subhanahu wataala ya sa annabi Nuhu ya ya yi wannan falankin da shi ana ce mai cook cook ake ce ma isha da haka shi kuma wani ishe ne wanda Allah ya mai ijaba yanzu haka in ka je musamman aikin hajji a irin a guraren sai da sharbi za ga suna nuna maka wani sharbi na ishe suna kokarin nuna ma ka saya amma za ka yi tsada don yana kaiwa wajen wajen riyal dubu mai ara ɗan ƙarami zai zama wajen riyal dubu ɗaya da wani abu suna ce mai koko to wannan shardin irin iccen ne annabi adam alaihissalam ai annabi nuhu alaihissalam ya wannan jirgin da shi to kuma Allah subhanahu wataala yayi ma iccen ijaba cewa in dai kayi addu'a kai tawassuli da wannan iccen to duk bukatar da kake nema Allah zai biya maka da ka zagan shi dan furfura amma yana da tsariya manyan shi in kana son babba kamar irin sharbin nan da muke rikiya zai kawo jawabin dubu uku dubu hudu ako ga dan guzarin sharbin dubu daya ka kosa da sayan sharbin dubu hudu da wani abu yawa to da haka dai Allah ya yi iccen albarka Allah ya yi ma annabi Nuhu da mutanen shi albarka Allah ya kara musu kusanci to shine Allah subhanahu wataala ya ce fa akabahum tufan sai ruwan tufani ya kama su hum zalimun suna masu zaluntar kawunansu نعم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه الله سبحانه وتعالى ce kuma daga baya sai muka tsiratar da Annabi Nuhu alaihi salam wa ashabas safina sai ma ashaban nasba su ma domin sun zama maf'uli ne kira wa ashabas safinati da kuma ma'abotan wannan jirgin ruwan su ma Allah duk wanda ke cikin ruwan sai Allah ya tsayatar da su ba su hallaka ba waje alnaha muka sanya wannan jirgin ruwa ko kuma waje alnaha muka sanya wa'innan halittar ta cikin wannan jirgin ruwa ayatan lil alamin suka zama abubuwan mamaki ga dukkan talikai ko mu yanzu da aka karanta kowa yayi mamaki irin wannan iko na Allah Allah subhanahu wataala ya ga ya manzo Allah wannan kissa ne a takeice ya dunkula wahalhalin da annabi nuhu alaihi salamu ya sha dan manzon Allah ya ƙara haƙuri ya ƙara jurewa dama idan Allah ya faɗa sai ka je da ce manzon Allah wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul da yawa muna gaya maka labarin annabawa amma saboda me ma nusabbita bihi fu'ada abinda zamu ƙara natsar da zuciyarka manzon Allah kwata kwata da kiran shi zuwa ga Allah da haihuwar shi shekara 60 da wani abu da uku sai Allah ke bashi tarihin wanda ya shekara dubu da wani abu kaga wannan zai zama mai lallashi ga zuciyar shi dan me shi da mun zuciyar shi a dake take amma Allah na ƙara mai wannan zai ƙara lallafa shi subhanahu wataala na'am وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا نعم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا مم.
وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له مم.
إليه ترجعون Allah subhanahu wata'ala sai kuma ya ƙara canza wani faifai da magana annabi Ibrahim alayhi salam shi annabi Nuhu ana ce mashi shaykhul anbiya dattijan annabawa shi kuma annabi Ibrahim ana ce mashi shajaratul anbiya ita iccen annabawa annabi Ibrahim alayhi salam a shi ma Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi ya darasta shi da irin abubuwan da ya darasta shi da su wanda tun daga ran da aka haifi annabi Ibrahim alaihi salam har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani annabi da aka yi a duniya shi kan annabi Ibrahim tun da aka haife sai Allah ya daina ba kowa annabta sai zuri'a shi kawai bayan nan annabi Ibrahim alaihi salam shi kuma lokacin da Allah ya aiko shi mutanen lokacin shi sun hada abu biyu ne suna bautan namaruzu kuma suna bautan gumarka an ce da bautan gumarka kawai aiki to namaruzun nan sai ya zama ya dade yana mulki shi ma kawai da ya dade ya dade ya ga ya girmi kowa a garin sai ce shi ma da gewa ya zama Allah a ci gaba da bauta mai shi tsawon shekarun shi ne yasa ya ce ya zama Allah da haka Namaruz yana ta da'awa Allahntaka, yana cewa Allah ya aiko shi, shi Allah ne, ana bauta mai, ana bauta mai gumarka, da Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin ya kawo gaskiya sai ‘yan duba masu zane-zanen ƙasa sai suka zano mana marasu cewa to ranka yaɗe ga wasu shekaru bakwai nan suna da haɗari a gare ka haɗarinsu kuwa shekara ta farko a cikin shekarar za a haifi wasu ‘ya'ya maza da mata to a cikinsu babu wanda zai kwace maka mulki to a shekara ta biyu za a haifi ‘ya'ya maza da mata wataƙila cikin wannan shekarar akwai wanda ta dalilin shi mulkin ka zai salwanta idan ba a haifai ba to baɗi ba za a haifai ba a shekara ta sai shekara ta hudu in ba a haifai a shekara ta hudu ba za a haifai a shekara ta biyar in ba a ba za a haifai a shekara ta biyar ba sai ta shida cikin dai wannan shekarun guda shiddan nan lallai lallai za a haife shi to amma kuma ba mu sani ba shin bana ne shekarun za su fara lissafi ko baɗi da haka dole a cikin shekara bakwai za a aiki to da baruzi ya tara yan majalisa to me shawara wasu su ce a ran kai dai ai family planning kawai shekara bakwai a hada kowace mace ta haihu wasu kuma su ce a a ran kai dai abin da ya kamata kawai a shekara bakwan nan kawai a hana kowane namiji ya sadu da mace wasu kuma suka ce a a mu shawarar da muke badawa ran kai dai shine a wannan shekarar ta farko duk ɗan da aka haifa ga da ayanka amma idan Allah ya kai mu baɗi kawai aikan mai uwa da wani duk yaron da aka haifa a yanka shi watakila yana cikinsu in Allah ya kai mu shekara ta cika a daina yanka sai baɗi waccan shekara ta uku da haka da haka dai za a yi sa'a kowa ya a yanka shi ya ce eh to kuma wannan ya yi wannan shekarar ta farko sai ba a yanka ba shekara ta biyu da aka zo an fara yanka an fara yanka sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mahaifin annabi Ibrahim sai matar shi ta samu ciki kuma shi ya ga yadda ake yankan dan yana cikin ɗan kusa-kusa a majalisar Fir'auna a majalisar Namaru da haka da matar shi ta samu ciki kawai sai ya ɗauke ta yana da wani gidan gona sai ya kai ta can ana nan ana nan maimakon a haifi annabi ibrahimu a cikin wata tara sai aka haifi a cikin wata na goma sha uku kaga ya ƙetare shekara yanka da aka da aka zo aka ce an haifi ɗa sarki ya munna aka ce to ai ba shekara yanka ba ce babu komai amma wace shekara aka ɗau cikin shi a shekara sai Allah ya sha makotar da sarki kenan annabi Ibrahim a sati ɗaya da haihuwa sai girman yaro ɗan wata shida, har ya so mararrafi a sati ɗaya. Lokacin da ya wata guda sai ya girman yaro ɗan shekara ɗaya. Lokacin da zai cika shekara biyu, kawai sai annabi Ibrahim ya zama ko'ina yana zuwa kuma kowace irin magana ana yi da shi, yana ɗan shekara biyu. ranne yana zaune da mahaifiyar shi sai ce inna ni na kalli saman nan na kalli ƙasa na ga akwai wanda ya yi su sai ta ce eh kwarai kuwa ai sarki na maruzu ne ya yi su ce to shi sarki na maruzu shi kuma waye yi shi sai ta buge bakin shi sai ƙara jin wannan magana ai akwai ansa shi kenan rannan baba annabi ibrahim ya zo sai take ce ya take cewa ka ji yaron nan da ballo ruwa yayi mun wata tambaya sai ce Ibrahim bai kashe ne sai ce inna na tambaya na ce wai ni wa ya halice ni sai ce a ita ta halice ka to ita wa ya halice ta sai ce ni na halice ta to kai wa ya halice ka sai ce sarki da maruzu ya halice to to shi sarki da maruzun wa ya halice shi sai ce huwa allazi wahada nafsu shi ya kanshi da kanshi to shikenan sai wannan uba ya je fada yana cewa kai na fahimci wani yaro ko mai ban tsoro yana gaya mutane amma ranka ya dai ai sai na ce an ta wa hatta nafsaka bi nafsika ai kai kai kanka da kanka yace a zo wanda yaron ki tambaye aka zo da annabi Ibrahim ya maimaito innan tambayoyi da yace ai ka ji babanka ya ce ni ne kaina da kaina to haka ne sai ce a'a tarihi ya gaya mana kana da baba wani baban shi wani baban shi wani baban shi wani baban shi wani har ya zuwa annabi Adam amma kaza yace to kai wa manin lazi a alamaka Adam wa ya sanar da kai annabi Adam sai ce rabbus samawati wal ard yana yawo bai fi shekara biyu ba kai na mago zai ce to kun ga mun yi aikin banza fa yaran nan wa to daga nan dai aka ci gaba da sarkawa da annabi Ibrahim har annabi Ibrahim ya daga to ranar suna da wani idi na gumaka da suke zuwa ya daga haka ya kai matashi aka ce za a ce idin gumaka ya ce shi ba za shi baban shi ce sai kashi shi kenan saboda biyayya ya taho an zo ana cikin tafiya kawai sai annabi ibrahim jazaba ta kama shi daga allah kawai sai irin abin nan na yan jazaba ya kakkafe ya faɗi da bai da lafiya ku kai shi gida sai ana ta cewa ai dama daman ba yana mugumaka gani gani ba ai su ne suka hana je musu bauta ana ta dai maganganu yana dawowa gida kawai sai ya ɗauki gatarin gidansa sai ta ɗakin gumaka ya je ya dinga sararsu ya sare ma wannan kai ya sare ma wannan kawa ya fata-fata da su sai ya babban ya rata ya mai gatarin ya zo gida ya kwance shi to al'ada da an taso wancan bikin idi zuwa ake gidan gumaka an kawo masa abinci wai su sa albarka kowa ya ɗauna shi to malam duk wanda ya zo yana kutso kai kawai sai ga gumaka sun shigo su fata-fata sai ya koma baya kamar dai misali ne yanzu misali ne zan buga kamar kai ne yanzu kawai sai ka je bayi ka iske an watsa da qur'ani a bayi kana da kwanciyar hankali to kamar haka su suke ji fa akai maza a biyo mu sarki ranka ya dade ka ji tashi hankalin da ake ci to ya akai aka juya sai wani ce to gaskiya fa mu mun ji Ibrahim yana waɗin maganganu kan kuma kan gaskiya a nemo shi Ibrahim sarki ya ce a zo da shi aka zo da annabi Ibrahim sai sarki ya ce mai to mun fa ala haza bi alihatina waye mu guma kanmu wannan yace to ranka dai ka tambaya duk inda ka zo ka iske yan kanana an musu duka ka iske babba da gatarin yan shi za a tambaya sai ai babban sai ga yanan da gatarin yace to kai banda abin ka wanda ba sa magana ba sa ci ba sa sha kuma su ne zaka ce su wannan ba su bane sai ce to ku yanzu lalacewa za ku yi abin da bai ci bai sha bai amfana shi za ku bauta ma ƙarshe dai suka ce kai ko kai kai laifi kai ne ko ba kai kai laifi ba kai ne aka kama annabi ibrahim aka ɗaure shi bayan an ɗaure shi sarki ya ce a je a haɗa wuta aka je aka haɗa wuta da wuta ta haɗu ta haɗu ta haɗu aka ma rasa wanda zai kunna wutar sai dai aka samu wata daga cikin dabbobi a wata kaya an ce hadisin da isi ne amma ana amfani da hadisi da isi a wajen jawo hankali haka malaman usulin suka ce an ce tsaka aka samu ta kama bakin wuta ta je can ƙasa wasu kuma sun ce ɗera ne aka sa ita kuma tsaka ta je tana gora da haka wutar ta kunu sai da wutar ta kwana arba'in tana ci aka sa annabi ibrahim a majaujawa aka jefa shi ana jefa annabi ibrahim malaika jibril yana sama ta shidda Allah ya ce jibrilu ga masoyi na can halili na an jeba shi ta kada ka bari ya kai yana sama ta shidda sama ta shidda daga nan zuwa sama ta shidda tafiyar shekara dubu uku ce ya shi an cillo shi ko an gaya mai kada ya zo kaman kai ne kai masojoji laifi ya dora ka kan bene mai hawa goma sai a cillo kwallon ta riga ka tawwa ta in ka bari ta kawo za ka ji a jikinka ai kaga duk wani gudu da kake da shi ka kore shi da haka mala'ika jibril an ce yana da fuffuke 600 duk abin da yake da bi yake amma da Allah ya gaya ba wannan da ya motsa su duka yadda suka yi aiki kan annabi ibrahim ya zo wajen wuta zara'i 40 shi har ya zo gun yana jiran shi shikenan ya kama annabi ibrahim yace kana da wata bukata yace gunka dai banda ita sakan fara yace a ba guna ba gun Allah yace Allah ya fi ni sanin halin da nake ciki ba yana roƙai ba to kaji gogormayar da annabi Ibrahim ya sha a takaice Allah ya gaya manzo Allah wannan gogormayar dan ya lallashi zuciyar shi shi da Allah subhanahu wataala ce wa Ibrahima haka ne ya rasulullah ka ambaci annabi Ibrahima mana iz qala liqaumihi ibudullah lokacin da yace mutanen shi ku ji tsoron Allah wata ko ku kiyaye iyakokin shi zalikum bin Allah da jin tsoron shi wa'annan abubuwan guda biyu khairun lakum shine yafi muku alhairi in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani nan Allah ya magana ibada kuma ya magana takwa kenan ibada daban takwa daban ibada ba ta samuwa sai da takwa takwa ba ta samuwa sai da ibada ha yanzu ai muna azumi da Allah yanzu wanda ya shiga daki bayan la'asar din ne cika cikin shi da koko in ya hito yace azumi na buguwa zai gane ya amma yayi ibada mu abun mu to amma ta kawa ka shiga daki ga koko ya sha suga amma ka kisha ta kawa kenan da ka kaga ta kawa ba ta samuwa sai da ibada kamar yanzu ne za a yi sallah aka ce a tashi alwala sai kai alwala ya ka shiga daki kai zaman ka sai da aka hito kai ma kai zo kace kai sallan nan alhamdulillah alhamdulillah kai ba kai ba to takawa ba ta samuwa sai a ibada ibada ba ta samuwa sai a takawa haka abu biyu ne yake a hada guda ɗaya shine Allah ya ce mu zalikum wa'annan abubuwan guda biyu ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah khayrun lakum shine fi alhayri gare ku in kuntum ta'lamuna in dai kun kasance kun sani inna ma ta'buduna min dunillah ku sani fa abinda kuke bauta ma koma bayan Allah awsanan kuma kani Allah da yayi sama yayi ƙasa yayi ka yayi babanka da innaka ya ci da kai ya shayar da kai ya baka lafiya ya baka iska ya baka ruwa yana daga cikin mamakin Allah wanda ya kamata duk mai imani ka kula duk abin da yafi muhimmanci a cikin dan adam sai Allah ya shi a banza banza ba ta wulakanci ba ta arha yanzu da Allah kalli numfashi akwai wanda bai bukata shi yanzu da a ce misali numfashin na a ce tsada ga rai kamar yadda shinkafa ke da tsada ya kake tunani a ce numfashin na yadda ake zuwa kasuwa a auno masara da dawa haka ake zuwa auno numfashi yaya a ce zai dai a ganka da butar ka ta numfashi kana zo kaina hita da Allah wata ran idan masu sai da numfashi suka yi suka yi yajin aiki ya za a yi kallo kuwa waje Allah mina ma in kullu shay'in hayy kallo kuwa jiga shi nan baja baja ko ina yanzu kalli kawai yan wahala ce muke yi a ce an goku ba famfo ba rijiya in za ka dinga neman mai jarka shi yadda hankalinka ke ya tashi to amma sai Allah ya ga ruwan nan bayan yayi na kogi ga yana kuma sai wani lokacin ma ce to ba in muku banan za daga sama ai ta kwararar da shi wani lokacin kace wai me yasa ma ake zubar da shi yayi yawa yace bai isa ba ba in ƙara ba wannan bai isa a gane girman Allah ba to duk abin da ya zama yana da muhimmanci a gun dan adam sai Allah subhanahu wataala sai ya shi kyauta da haka wannan hikimomi ne na Allah to amma sai ko mutum duk ya kyala wannan Allah da ya mai wannan sai ya kawo bautar gunki gunkin nan sai ka sassaka shi ko sai ka saya kuma in zai shekara ɗari bai ce ma na gaje da in kai kaga ya gaje kore-kore ka ɗaukai ka canza mai kuma da yau kawai baka nan sai a ce ɗakinka ya kama da gobara ba za ka ce ko gaya mu gunki ya kashe ka ba idan ka ce da Allah an ɗauke mu ubangijin nan bai kone ba dai ko ya kamata a kalli darasi da aka masu bautar gumaka in kana neman dabbobi to sun kare a kansu inna ma ta'buduna awsanan inna ma ta'buduna min dunillahi awsan wa takhluquna ifka ko kuna kirkirar ƙarya ga Allah innal ladzina ta'buduna min dunillahi haqiqa abubuwan da kuke bauta ma koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki duk arzikin da ka gani Allah ne yake ba ku shi fa fatagu indallahi rizqa da ku je ku nemi arziki a gurin Allah kowa ya nemi arziki arziki na wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah na jin kunyan mutumin da zai daga hannun shi ya roƙi Allah Allah ya dawo da hannun hakan in dai ka roƙi Allah sai ya baka da haka arziki na nan gun Allah yanda asiyo Ibrahim ya kwatanta arziki a gun Allah yace arziki a gun Allah Shehu Abdullahi ne ce kaman dala ce an san dala ko dala wani abu ne wanda ake tara buhuna lokacin ana fidda abin shi waje za a ganshi dubban buhunna ne to ana yi ne yana ƙara rage faɗi yana rage faɗi can ƙarshe za a sa guda ɗaya to shehu ce ka kaddara arzikin Allah wannan dalaci to wancan buhun na sama shine Allah ya ɗauko ya aji ya ɗauko tiya ɗaya tun da ya halicci sammai da ƙasai wannan tiya ɗaya ba ta ƙare ba kuma har tashin kiyama ba za ta ƙare ba sai yaushe arzikin zai ƙare to da ka arziki na gun Allah ka nemi arziki gun Allah kawai kakka lalace ai wani ne ya yi mun sanmu ai wani ne ya tare mun arziki ba wani wanda zai tare mun arziki in ka ga baka samu ba kawai kenuwa ba ta zo kanka bane kawai da ta zo kawai zai ga can ya kullo nan ya kullo ka rasa ma ya akai sai ka sai bola ka tsinci zinari a ciki Allah ba ruwan shi zaka ka nemi arziki gun Allah wanda guyin da Allah rasa wa abuduhu ko ku bauta ma Allah yana daga alamar samun arziki bautar Allah idan talauci yayi ma yawa ka mu kiyamul layl kai ta kiyamul layl kai ta kiyamul layl to in kana wannan sai Allah ya baka arziki washkuru la kuma ku gode ma Allah in ka in talauciye ma yawa kai ta godiya ga Allah kai ta godiya ga Allah zaka samu arziki zuwa ga Allah wai lai turja'un kuma ga Allah subhanahu wataala baki ɗayan mu zamu koma duk abubuwan da muka aikata da abubuwan da muka shirya to karshen su dai zamu koma zuwa ga Allah ne subhanahu wataala ina ganin lokacin namu yayi ko yauwa to haka ina ganin ya kamata dai mu kwana da haka mu yi kokari mu nemi arziki gun Allah subhanahu wataala arziki na nan lodi lodi a gurin Allah da haka ayi kokari a nemi arziki in an nemi arziki za a samu arziki a wajen Allah duk wannan talaucin da ake cewa talauci yayi yawa wallahi baka tashi ka nemi arziki gun Allah bane in ka nema za ka samu ah yanzu da yanda ake cewa talauci yayi yawa yayi yawa Allah kowa ne ke cikin talauci to shi ina ya samu an ce wani su wani bawan Allah talauci ya damai ya mamaye shi ya mamaye shi ya rasa yanda zai yana kwance haka sai wani sufi ya ketara shi sai ce mai to kai ubangijin nawa ya tsiyata ni kuma kai kuma zaka wulakanta ni sai sufin na ya goshe ki a kare wulakanta kanka Allah bai tsiyata ka ba ga arziki can Allah ya tara a teku ya ce ina mai so ya bashi ka zo ka kwanta ka je ka kwashe ruwan teku za ka samu arziki ka kwashe ruwan teku kenan kawai sai magana ta kama shi ce ko tun da dai ana samun zinari ba gani ya ce mai to ka gaya mun addu'a ce ka je da ka je ka ce bismillah ka dinga ɗiba ruwan teku kana zuba kana bismillah za ka samu arziki malam ya dau kokon shi kawai sai ya je bakin teku bismillah bismillah ha sai Allah ya mu dabbobin ruwa ilhama sai ce kun ji wani na kiran sunan Allah al-azim yana son ya kwashe ruwan nan Allah yana iya bashi dama ya kwashe ruwan nan mutsaraita sai suka ce to ai watakila yunwa yake ji a samu katon kifi a tura mai suka kinkimo katon kifi aka tura mai da ya kamfata ya ga kifi ne sai ya shiga ba bismillahi sai ne ce kun san ɗan adam da son kuɗi a samu zinari a tura masu shi kenan malam da aka kamfato zinari ya kamfato da ƙoƙon shi ce bismillah ya ga zinari sai ce alhamdulillah sai ɗora abin shi ya ƙara gaba Allah da ya kwanta zai samu to ana gaya muka sorry in ka ga mutum cikin talauci to kwanta mai da aka ka miƙe in dai ka miƙe ka nema Allah zai baka da aka Allah ka ba mu arziki Allah ka ba mu arziki alfarman da Allah ka rika Allah wal azim kuma na ga rasulul karim ban sani ba akwai tambaya to ne yake cewa mai tambaya ka bashi alaikum salam amin na'am zai tsare shi a wai cewa ya mutum ne baban shi ke caco zai iya mai nasiha a a ita nasiha tana da ka'idoji ba nasiha za ka yi mai ba zuwa za ka yi ka samu waɗanda yake ganin girmansu don kai bai ganin girmanka ka je ka samu waɗanda yake ganin girmansu ka zaunar da su to kun ga ga abin da Allah ya jawabi baba da shi baba kullu yana gidan neja kun kuma kullu yana kan bajau din caca dan Allah ku kira baba ku yi mai nasiha ina ba ta an fahimta haka za a yi mai ba kai za ka yi mai nasiha ba wannan shi ne assalamu alaikum Alaikum.
Allah ya ƙara mana lafiya amin malam mutum ne ne yake ya yi muku wani wannan da sha'awa ta kama shi amma ne yanzu a cikin kayan shi da ya yi ibada da wannan kayan yawanci da ya yi gudu ko kudu da canza kayan da mata eh idan mani ya taba tufafin mutum iyaka inda ya taba ne kawai wajibi kawai da haka idan mutum ya sha'awa mani ya fito mai ko mazi ko waji ko fitsari to iyaka inda ya taba nan zaka kama ka wanke kawai shikenan dan idan ma ka je ka koma shi a gaba ka wanke duka ka fada da najasa iyaka inda yake kawai nan zaka kama da ruwa ka zuba ruwa da buta ka wanke ka wanke ka gama na'am assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya amin malam mutum ne wanda ko an ce wanda ya rasu a kan zaɓe ƙwa'ani ya kafa ƙwa'ani ɗin shi na an yi ne shi fara shi za su zai tambayoyi dukkan abin da cikin ƙwa'ani na ɗin yi ne ne ba za su ba a mai hukunci za a abinci da shi shin haka ne To waye ce haka? Ko? Waye ce haka? Ba wanda ya ce idan mutum ya mutu an karanta mai Ƙur'ani mala'iku za su tambaye shi. Kuma wanda suka karanta Ƙur'ani sun karanta ne da niyya Allah ya bashi ladan abin da aka karanta. Ba wa'azi suka yi mai ba. Kuma dai ba a fi Imamu Shafi'i ilimi ba. Imamu Shafi'i ya ce idan aka je aka binne mutum a gindin kabar yana na cikin riyadu salihin a cikin babin yin addu'a bayan an binne mutum yace ana iya karanta wani ba'ari na qur'ani yace ana ma iya yin saukar qur'ani to da haka in mutum ya mutu an karanta mai qur'ani ba tambayar da za a yi mai shi ba ruwan shi lada kawai aka kara mishi wannan shi ne ya tambaye shi to wai ya halitta a yi ya halatta sosai kuwa imamu shafi'i ya ce ya halatta a yi ƙwarai kuwa insha Allah akwai wata ko mai addu'a Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya dada mu Allah ya dada ayyukan mu da abubuwan da suka ɓaci Allah ya gyara mana Allah ka anshi azumomin mu Allah ka anshi ayyukan mu Allah ka samu na yi da suke kwantarci an sauka azumi Allah ya Allah ka anshi kallolin mu abubuwan da suka dame mu na kunci da talauci da damuwa Allah kai mana maganin su abubuwan da suka dame mu na kunci da talauci da damuwa Allah kai mana maganin su abubuwan da suka damu kasan nan damu Allah kai mana maganin su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kan Allah ka ji kan iyayen mu fatiha da salatin fatiha